بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من ترك موضع شعرة من جنابة babin da ya zo na bayanin wanda ya bar wajen gindin karkashin gashi guda ɗaya da ruwan wankan janaba bai ta bai same shi ba ya za a tabbatar da wannan قال أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء دون ديبر garkashin gashi guda ɗaya gindin gashi ɗaya da ruwa bai taba ba fu'ila biha kaza wa kaza minan nar sai ai mata azaba daga wuta qala aliyun fa min thumma adaitu ra'si wa kana yajuzzu sha'rahu wai sai sayyidina ali yace tun daga nan yake ya tsani ya bar gashi kanshi yake aski gashin kanshi tayyib wa hadha al hadith haka yace ko a ba lallai ne da ya ce da'ifin shi zama da'ifi ba so dai aka ce hadal hadisi da'if amma karanta sai ce wa huwa sahihun fi buhari fi kaza fi kaza fi kaza ma'ana sanadin da yake ke gaban ka shine da'ifi amma hadisin ya tabbata cikin buhari da muslim da wani da wani da wani kaga malamai shafi uku suka yi kan wannan ko hudu ba saboda manzo Allah mun karanta wancan sati manzo Allah ce yana kokari ne yana zuba ruwa ne har ya tabbatar da cewa ko ina ya samu ruwa to duk wanda ka sani haka yake don abin da kake gani shine kake da tabbas gashi amma abin da baka gani shehu Usman dan Fodi ce so da yawa a shari'a musulunci tana yadda da aghlabuz zanni e mafi rinjayen zatonka cewa wannan yayi shikenan yayi kenan babul aljuruhu tusibuhu aljanaba mutum bashi da lafiya yana da kurji ko yana da miki janaba ta kama shi yayi za a yi an fahimta eh قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن عطاء بن ابن ابن أبي رباح قال إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخبر يتياج الله بن عباس أن إكرام مسجد دائنا بعد الأبار يتي أن رجلا أصابه جرح في أهل النبي صلى الله عليه وسلم يتي ونمتن ينادى ميكي قرجي شيخ ما جنبه تساميش mana ya mafarki janaba ta kama shi kenan ko fa'umira bil iktisali abokan tafiyarsa ya ce musu ya jama'a ga halin da nake ciki ko ina da uzuri suka ce a'a a ga ‘yan haka tuka ‘yan tsanani kenan ba yadda za a yi sai kayi wanka da lokacin sanyi ga ni kuma da ban da lafiya miki na tare da ni to da ya yi wanka sai ya mutu da aka je sai aka ba manzo Allah labari yace qataluhu qatalahumullah ala sa'alu iz lam ya'lamu wa shifa'ul ayyi su'al me hada su tambaya da sani ba eh famata fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fa qala qataluhu qatalahumullah alam yakun shifa'al ayyi su'al me maganin jahilci tambaya mana da yake bai sani ba ya tambaye su su ma da ba su sani ba shi su tambaya to shi su suka zartar da hukunci akan jahilci shi zama sanadiyar mutuwarsa قال عطاء بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال يتي ناس عمل باري أنت مبين مزو الله سيتي لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح wannan sanadi ne munkati yace da ya wanke yayi wanka inda ke da lafiyar sai yayi wanka inda ba shi da lafiya sai ya masa taimama ko a kyale shi ya zama larura kenan ko amma wannan riwaya da suka tafi sahabban manzo Allah ya aike su nuri suka ji irin haka ya samu ne sai manzo Allah ya ce ai ya ishe ka kai taimama sai nuna musu yadda ke taimama shi kenan ba sai ya yi wanka ba balle ya sanyi ya kashe shi babun fillazi ya tufu ala nisa'ihi fi ghuslin wahidin dangane mutum da zai sadu da iyalansa a cikin wanka ɗaya ya sadu da wannan zuwa anjima kuma ya je ya sadu da wancan zuwa anjima ya sadu da wancan ko su biyu ne ko uku ko hudu sa'an nan in lokacin wanka ya kai da zai wanka so ɗaya hakan ya yi ko bai yi ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد منذ الله يا زاغا يا لنسى ألوكتي في يوم واحد a lokaci ɗaya isnaduhu sahihun ko قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة أجمع manzo Allah ya zaga ma iyalansa duka baki daya a cikin dare daya aka je aka sadu da wacce zuwa anjima kuma aka je aka sadu da wacce zuwa aka sanar da wacce dukkansu baki daya ya halatta kenan ko bai halatta ba ma'ana ba lallai ne da aka sanu da wacce kafin a sanu da wacce sai ayi wanka ba a'a in aka wanke ko ina shi kenan eh ban ji ba wai an ce dare ɗaya ko yini ɗaya wai dare ɗaya ɗin ba na mai girki ba ne yaya kuma manzon Allah za shi wajen wannan wajen wannan wajen wannan kenan ko eh ba manzon Allah ba a ashi aka ce yayi gashi eh to ya kuma ka tsaya kan kafafunka karka ji tsoron komai har sai in an kai ka a karko me yake da wani tsoro ka kirkiro rigima kuma kana so ka gudu cewa ya yi ai dare ɗaya daren na mai girki wacce ke girki rannan daren nata ne ba haka bane ba to in aka yi yarjejeniya suka yaddafa nata ne hakkinta amma ya je samu wacce suka tattauna ko akwai yadda al'amari yake ina zan yi saruwa da wacce sai suka yi yarjejeniya baki ɗaya sun ba shi wannan izini shi ma ya zama hususiya kai ma ya zama ka hususiya ke nan eh ba haka bane ba in sun yarda za a yi ko ba za a yi ba in an yayi ko bai yi ba in an yayi abin da ke kawo matsaloli shine babu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin kishi abokan zama kawayen zama kuma babu kyakkyawar abin nan tsakanin mai gida da iyalansa shine ke kawo wannan rigingimo duka fa amma ba a yi masu yin smoga ba sa yi suna yi ko ba sa yi kaji masu yi wai suna yi amma in aka zauna aka fahimci juna hakkinta ne ta ce ta yadda kefa ni ma hakkina ne na yadda kefa hakkina ne na yadda ba su hudu ko uku ko biyu ba shi kenan in mutum ya yi sabo babu ma yustahabbu an yustatara bihi babin da ya zo na bayanin abinda aka fi son a a suturce mutum ya suturce kanshi da shi za shi ya fi bawali ko za a menene sai nemi tudun yashi sai ya kare kanshi ko kuwa mana matattaran bishiyoyi ko rassan bishiyoyi قال أخبرنا حجاج بن من هال قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال يتي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وترى منذ الله يدوكيني يقول يا باين أبرها وصا فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس يفدأ من وتم غنابا فدأ مكوابا وكان أحب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل yace abinda manzon Allah ya fi so ya suturce kanshi da shi in ya je wajen bawali ko kuwa wajen menene shine ka je ka samu matattaran yashi ko kuwa kasa an tattara kasa haka tilin kasa ka gefe ka je gefe daya kasa wanda ya bullo ta can ba zai ganka ba ko ko a matattaran rassan bishiyoyi ko bishiyoyi suka yi tsurkuki haka duk wanda ya bullo can zai zo ba zai ganka ba ma'ana kada mutum da ya yi tsirara kuma dajin Allah wanda ya bullo ta can zai gan shi babu aljunubu idza arada an yanama mutum ne ya sadu da matarsa ya janaba to kuma yana son ya kwanta ya bacci ba yanzu yake son ya yi wanka ba dole ne sai ya yi wanka tuku ya kwanta ya bacci ko zai iya kwanciya ya bacci alabashin ya tashi ya wanka قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عمر يا تنبي منزل الله صلى الله عليه وسلم سيتي تصيبني الجنابة من الليل ina samun janaba a cikin dare fa'amarahu an yaksila zakarahu wa ya tawadda'u thumma yarkudu sai ce sai mutum ya je ya tsarki ya alwala sai ya je ya kwance sa ya bacci mana ya rage tsananin zafin janabar kenan قال أخبرنا أحمد ابن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ناتم بين أنا عائشة الله كرمة الدا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا أراد أن ينام وهو جنوب aka tambaye ta aka ce ya manzon Allah ke in zai kwanta ya bacci kuma alhalin yana cikin janaba dole ne sai yayi wanka fa qalat sai ta ce kana yatawaddau wudu'ahu lis-salati thumma yanamu sai ta ce alwala yake yi sai je kwanta ya baccinsa eh sallallahu alaihi wasallama babu alma'u min alma'i alma'u min alma'i ai wanka da ruwa yana faruwa ne daga ruwan maniyi in an inzali a lokacin farkon addinin musulunci in mutum ya sadu da matarsa bai in zali ba ba wankan janaba a kan shi shine mana alma'u min alma'i mana alma'u ma huwa al-ma'na al-maqsud bi hadha al-ma ruwan wanka min alma'i daga saduwa ne in an yi inzali to shine wanka ke wajaba قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن الصائب عن عبد الرحمن بن سعاد وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وان كان رواينا وجباني in aka sadu mutum ya sadu da matarsa ya yi inzali amma in ya sadu da matarsa bai inzali ba wanka baya waje ba a kan shi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن, عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقال قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو ابن خمس عشرة سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا halarci manzon Allah kuma ya ji hadisi daga manzon Allah a lokacin da manzon Allah ya bar duniya yana dan shekara 15 shine yace qala yace حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون بها في قوله الماء من الماء يتي فتود سكي وجن فسر وانا حديث الماء من الماء يتي رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد yace wannan sassauci ne manzon Allah yayi farkon musulunci mutu ya sadu da matar shi bai inzali ba ba wanka akan shi daga baya aka zo aka soke wannan hukunci ya tabbata izal takal khitanani wajabal ghusl an fahimci ma'anar alma'u min alma'i kenan ko قال عبد الله وقال غيره قال الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد أه؟ شيك لما كان تاسياكو قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن أبي غسان عن أبي حازم كوكو أبي عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال حدثني أبي رضي الله عنه أن الفتيا التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أو الزمان ثم اغتسل بعد sa'annan hukunci ya tabbata cewa matukan an yi saduwa ba lallai sai an inzali ba wanka ya waje ba babun fi masil khitani alkhitana a gaga ya kawo babin da ya yanke hukunci kenan ko eh ya kawo babin da ya yanke hukunci kenan su malaman hadisi irin fasahan da Allah ya bashi ya suke kawowa قال أخبرنا أبو نعيم قال حدث باب في مس الختان الختانة باب da ya zo na in mutum ya sadu da matarsa ko ya kusance ta قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i shu'abiha al-arba'i aka ce hannaye biyu da kafafu ko cinya ko abubuwa ne da suka fada ma'ana lokacin da mace ta yi zama shimfida ma mai gidanta mijinta ya zo ya kwanta kanta ya yi ƙoƙari ya shigar da mana al'aurar cikin al'aurarta ya yi fama da ita sai ya tashi ko da ba su yi inzali ba ko da jima'in bai tabbata ba sosai tun da kaciya ya taba kaciya to shi kenan wanka ta waje ba kenan babun filmar aji tara fi manamiha ma yarar rajul babin da ya zo na bayanin mace ta ga abinda namiji ke gani a cikin bacci ma'ana namiji in yayi bacci yayi mafarki yana saduwa da mace sai ya fitar da maniyi to mace ita ma in ta yi mafarki in ta yi bacci ta yi mafarki wani na saduwa da ita za ta iya fitar da maniyi in ta fitar da maniyi mai ke hukunci قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عطاء الخراساني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية نا تنبي إرقور مهي فياتا خولة بنت, بنت حكيم السلمية رضي الله عنها سألت خالتي إرقور مهي فياتا إذا تتنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تهتلم فأمرها أن تغتسله ta tambaya ce in mace ta yi mafarki fa tana kwance sai ta yi mafarki ga namiji yana saduwa da ita sai ce za ta yi wanka izara atil ma'a in ta yi inzali amma in ta tashi bata ga komai ba to ko namiji ya mafarki yana saduwa da mace ya tashi bai ga komai ya fito ba ai wanka bata waje ba kan shi wanka bai waje ba kan shi ba قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة أم سليم إذا شيء ور بني أبي طلحة رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تتاشق وجم الله صلى الله عليه وسلم سيتشي يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق معنى ذات فجمة قنا من نوي تسيتيشم فدا gaban manzon Allah ne ta ce Allah baya bai yadda da jin kunya ba akan wajen gaskiya in an ga gaskiya a faɗa in abin da ya shafi addinin ki ne ko ya shafi addinin ka kada ka ce kana jin kunya ko kina jin kunya ki tambaya ki san hukuncin shari'a akai ara aital mar'ata tara fi launi ma yara rajulu ataghtasilu ya manzo Allah ka bani labari mace ta yi mafarki ta ga irin abin da namiji ke gani za ta yi wanka قال نعم manzo Allah ce eh za ta yi wanka فقالت عائشه nana Aisha na zaune sai ta ce fakultu uffin laki kin kunyata mata kin kawo babbar magana ataran mar'atu zalik mace taka gani ta fitar da mani ta yi zali faltafata ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya yi gojin ta yace taribat yaminuki famin aina yakunu shabahi in mace ba ta da ruwan maniyi to yaya ake yi wa ‘ya'yanta su yi kama da ita za ka ga wayansu yaran su yi kama da baffanninsu wayansu yi kama da kawunninsu wayansu yi kama da gidan uba wayansu yi kama da gidan uwa me yake faruwa haka haka ce lokacin da suke saduwa in namiji ya fara inzali Allah ya kaddara wannan za a samu ciki wannan za ga cikin ɗa ne za haifa in mace ta fara inzali Allah ya kaddara za a samu ciki ya mace za a haifa akwai farkon inzali da kuma lokacin da aka yi inzali ko shi ne farko ko ita ce farko wane ne ruwansa ya fi yawa in ruwan namijin ya fi yawa sai ga 'ya'yan sun zo da kamannin gidan babbanninsu in ruwan macin ya fi yawa sai ga 'ya'yan sun zo da kamannin gidan kawuninsu an fahimta? قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وعنده أم سلمة أم سليم تشبه جمع الله ألوكة أم سلمة نازل وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقالت سي أم سليم تشي المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل مجزات جاء بن abin irin abin da namiji ke gani shi ma cikin bacci faqalat ummu salama sai ummu salama matan manzo Allah ta ce taribat yadaki ya ummu sulaimin fadahti fadahti nisa kin kunyata mata kya zo ki wannan babban magana kin kunyata mata mace ma tana da mani ma'ana tana da sha'awa kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم sai manzon Allah ya faɗi abinda ummu sulaimi ta faɗa din nan gaskiya ne ya goyi bayanta bal anti taribat yadaki tace ke ne taribat yadaki inna khayra kunna allati tasalu amma ya'niha ai fiyayyan ita ce wacce take tambayan abin da ya danganci addinin ta abin da ya shafi addinin ta don ta san yaya za ta bauta wa Allah idza ra'atil ma'a faltaghtasil in ta yi mafarki ana saruwa da ita in ta gama niyi sai ta yi wanka ba shi gidan ba? qalat ummu salama walin nisa'i ma'un shi ummu salama ta ce mata mana da ruwan mani? qala na'am ya ce eh fa'anna yushbihu hunnal waladu yaya ake yi ɗaya kama da uwarsa ko kawunansa inna ma hunna shaqa'iqur rijal ai mata shakikan maza ne ba haka bane ba an ji an fito fili an bayyana ko duk sa'an da ga yaro yayi kaman yayi kama ya dauko kamannin kawunninsa ka san me ya faru in sai ka dauko kamannin baffanninsa ka san me yake faru me ya faru kenan ilimin kenan eh babu man yara balalan wa lam yadhkur ihtilaman babin da yazo mutum zai tashi zai farka daga bacci sai ga duk abin marasa duk ya jike amma bai tuna cewa yayi mafarki ba shi da ya ga wajen duk ya jike da mani amma bai tuna cewa gashi yayi mafarki ba duk ya sai قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل hukunci daga manzon Allah dangane da mutum ne namiji yastaiqizu fayara balalan ya farka daga bacci ta sai ga duk jikin shi ya jike walam yazkur ihtilaman shi kuma bai tuna jiya da daddare da yake bacci ya sadu da mace yayi mafarki ba qala sai manzon Allah ce liyaghtasil fa'iza raha tilaman walam yara baladan fala gusula alai in ya gama ni ya fito bai tuna ya yi mafarki ba wanka ya kama shi in ya tuna ya yi mafarki amma mani bai fito ba wanka bai kama shi ba babu ce wani babi izasta ya kaza ahadukum min manamihi in ɗaya ko ya farka daga bacci to yaya zai yi in ya ɗaubi ruwa cikin ƙwarya zai alwala قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منزل الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا ladabi kenan cikin ladabta nazafa a cikin addinin musulunci tsafta a cikin shari'ar musulunci in mutum ya farka daga bacci a cikin dare ko da asuba ko da safe mutum ya yi bacci kada ya ɗauki hannunsa ya sumbuna ya saka a cikin ruwa sai ya wanke hannunsa uku to ya tabbatar da tsaftar hannun kenan to sa'annan sai ya sa cikin ruwa ya ɗebo ya tsafta kenan ko babul الرجل يخرج من الخلاء فيأكل mutum ya shiga makewayi banɗaki sai ya fito ya gama komai da komansa zai iya cin abinci ko su ya yi alwala ko su ya yi wanka ko su ya wanke hannunsa قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن سيد بن الهويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط الغائط مطمئن من الأرض وكانوا يرتادون مثل هذا المحل لقضاء حوائجهم فسمي ما يخرج من الإنسان باسم المحل هل فهمت؟ منذ الله يشك مكيوي ثم خرج سيفت فأتي بطعام سيأككاو أبنشي فقيل ألا تتوضأ da kawo abinci manzo Allah zai ci aka ce ya manzo Allah ba sai kai alwala ba yace fa qala usalli fa atawadda sallah zan yi abinci zan ci cin abinci kuma ai ba masa alwala da sallah zai sai abinci ya ishi abinci ka wanke hannunka ba sai ka yi alwala ba ko? me yake wajen ku babin me babin fil mustahaba bayan shi kuma fa ya shigo da wani babi to in kai tunanin ka sai ka gaji ka rasa mecece munasaba muba al-mubashara lis-sa'imi me ka wannan maganan anan ko ba babu wata alaka to amma shi ya san abin da yasa ya kawo ko eh babun fil mustahaba babin da yazo duk haka ya fara fil mustahaba babin da yazo na bayanin mace mai istihaba wacce take fitar da jinin cuta ba jinin haila ko nifasi ba قال أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن أروة بن الزبير وأمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا عائشة الله كرمت داتتي استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تات عبد الرحمن بن عوف سبع سنين wannan baiwar Allah tana zubar da jinin istihara shekara bakwai fashakat zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ta kai kara wajen manzon Allah ta ce ya manzon Allah ga abin da halin da nake ciki shekara bakwai jini na zubo mini faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce ai mun ga yadda duk sa'an da sahabi ya samu kanshi cikin wani hali sai je wajen manzon Allah saboda me saboda manzon Allah duk abin da ya zo wajen shi magani ake nema ba dada rikita lissafi ake manzon Allah na zaune cikin azumi ne zo ya manzon Allah na halaka na halaka me faru yace na sadu da matata da rana to banda manzon Allah ina za ka yi wannan magana an fahimta to da a ce sun san walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik wannan ta zo ce shekara bakwai ina zubar da jini in kai ne zo shekara bakwai kina zubar da jini ba ki da ilimi ke jahila ce ke bane ba ka gani to to gobe wani abu ya faru sai ta gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa iya tarbiya da ilmantarwa da ta zo ta faɗa masa فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيء منذ الله يتشي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة wannan ba haila ba ce balle ki zauna ba ki a sallah inna hadhihi laysat bil haid ko wa inna ma huwa irq ai jijiya ce take hujewa jini na fita fa idza aqbalat al haidatu fada'i salata in lokacin hailanki ya kai sai ki dakatar da sallah wa idza adbarat in lokacin hailan ya wuce faghtasili thumma salli sai ki wanka ki sallah dan Allah waje ne ko wace ce matsala za ta tashi ba su je wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da kika je da manzon Allah komai rigiman da kika kawo za za ilmantar da ke ne ko menene ya faru ka je wajen manzon Allah za ilmantar da ke ne sallallahu alaihi wasallama to wa'annan abubuwan su ne aka rasa su yanzu wajen masu tarbiyya masu ilmantarwa masu wa'azi masu karantarwa to sai wannan matsalar ta yi wahala to shi yasa kowa sai ya tafi kowa na so ya samu malamin da zai ba shi fatawa ne daidai da abin da ran shi so an fahimta in ba haka manzo Allah na zaune da tsakar rana cikin azumi mutum ya zo ya ce ya manzo Allah na sadu da matata a cikin azumi da rana sai mu zala ce zauna ba haka bane ba ya ce za ka iya yin azumi wata za ka iya yin da ya ce ba zan iya komai ba ba za ka iya komai ba sai jima'i da rana to zauna sai manzo Allah ce zauna ya zauna sai aka kawo dabino sadaka gwargwadon abin da zai ishi sai manzo Allah ce ka dauki wannan ka je ka ciyar kafaran abin da ka tabka sai ce ya manzo Allah in je na ba mutane su ci gidanmu mu muna bukata ai duk gidajen madina ba inda aka gidan mu talauci sai manzo Allah ce dauka ka je ku ci gidan ku kai da iyalanka ya zo ya manzo Allah halaktu ya ja nan ya yi zai koma da me zai koma da arziki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan shekara bakwai tana ya ce a ai wannan ba haila ba ce ke baiwar Allah ai dai kin san kwanakin hailanki ko eh cikin wata kina haila kwana kaza ko lokaci kaza in lokacin ya kai ki dakatar da sallah lokacin na wucewa sai ki wanka ki ci gaba da ibadanki qalat aisha fa kanat taghtasilu li kulli salatin thumma tusalli wannan ijtihadi ne na kanta sai zamo sai ita ta ɗora makanta duk sa'an da za ta yi sallah sai ta yi wanka wa kanat taqudu fi mirkanin li ukhtiha zainab bint jash hatta ihmarat ad-dam hatta inna humrat ad-dami la ta'alu al-ma wai ta zauna kan makai ko mazubi ko mai garo ko mai a ciki saboda zubar da jini da take sai ga ruwan duka ya ya zama ja a lokacin ba abin da ke gabansu yaya za su yi su samu tsira wajen Allah fa yaya za a yi mutum ya tsira wajen Allah namiji ko mace to shine sai Allah ya sauke musu al'amuransu duk baki daya kai kuma yanzu yaya za a yi ka samu duniya ba ruwanka da addinin Allah to shi yasa wahalhalu duk suka yi yawa kowa ya rasa yadda zai saboda Allah ce nasullaha fa ansahum anfusahum in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ba haka bane ba yanzu me yake tada hankalin jama'a kowa da kowa shaye-shaye a kayan maye sun yi yawa ana shan kaza ana shan kaza yan mata na sha samari na sha matan aure na sha manya magidanta na kowa na sha al'amari ya rikitar da mutane duka kuma kowa basirarsa ta toshe sai a ce yara su daina sha abu na ran shi in ka ga mutum ya damu yana son yin abu akwai abin da yasa yake yi ko yunwa yake ji ke neman tuwo ko ko shan wa'annan kayan mayen akwai abin da yake mishi shi yasa yana ganin wannan ba zai hana kanshi shan wannan abin ba to me ya maganin wannan a daina shigowa da su sai a daina shigowa da su kuma an san suwa ke shigowa da su saboda suna samun kuɗi da yawa ba a isa a hana su ba shi yasa laifin yaran ne ko laifin manyan ne ko kowa na da hannu a ciki kowa ya san cewa lokacin da ake kabu-kabu a Kano da Najeriya ko ina rewa ‘yan kabu-kabu kowa ya san ba wanda ya kai su rashin kunya da rashin mutunci ba haka bane ba akwai da baya shakkar su amma rana ɗaya aka ce an hana kabu-kabu a Kano sai mai an yi tashin kiyama ne har yin haka duk abin da ake so a hana za a iya hanawa amma wanda ke shigowa da su suna samun kuɗi makudan kuɗi ba isa a ce musu su daina shigowa da su ba shigowa da makamai ba isa a ce su daina shigowa da shi ba wanda suka ɗauka suna barna zai ce mutum yana son abu kuma yana ganin daman da zai yi kuma ba yadda za a yi da shi sai a ce ya daina sai ya daina tsoron Allah ne zai sa ya daina ai ba tsoron Allah ne zai sa ya daina an fahimta sai a hana ka shigowa da shi sai a hana shigowa da su amma duk sa'an da mutane suka shigala da duniyarsu Allah ka'ida ya ji allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari sai mai walillahi aqibatul umur to tsakaninka da Allah in aka gama zabe garin ku ko kauyen ku ko state ku ko jihar ko menene suna kula da wannan abubuwan allazina in makkannahum fil ard muka dora su akan kujerar ko da ƙarfin tuwo suka yi ko da magudi suka yi ko da halaliyarsu suka yi ko zabansu aka yi yanzu dai sun zama su ne ɗin ko to me saura a kansu aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar to waɗannan sharuɗa in aka yi su wallahi za ku ga yadda Allah zai saukar da alkhairin shi a ƙasa har yanzu tun da aka yi duniya har zuwa yau fa addu'a tana da tasiri walid da'awati ta'sirun balighun وقد ينفيه أصحاب الضلال وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال الدعاء تنا التأثير har ana da ƙasa addu'a tana da tasiri an fahimta to me yasa ake yi kuma kullum al'amura suna rikicewa ai addu'a a gani in aka yi addu'a za ga yadda Allah zai to amma allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata aqamu salata wani gwamna ya damu da zancen sallah wa atau zakata dukiyar kasar ma kwashewa suke kace su kawo zakkar dukiyar su su bayar mana wa atau zakata mana shugaban kasa gwamnoni da yan majalisa da yan sanatoci dukiyar su da suka gada gidajen su ko halaliyar su da suka yi noma ko suka samu in shekara ta kai su fitar da zakka dole ne wajiba amma wanda zai so yana faman ya yi wawashe dukiyar ƙasa to kuma ka ce ya kawo zakka ina ruwan shi da zakka ina ruwan shi da zakka bayan da za a yi zaɓi zakka sai mutane sai Allah ya kyale mutane sai kowa ya zo ya rude har aka zo aka rasa rukuni ɗaya cikin rukunin imani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ha wal yawmil akhir sai me wa tu'mina bil qadari khairihi to wannan unsurin ya fita cikin rayuwa lokacin da ake aka tashi zabe kowa hankalin shi tashe ne shine zai kafa gwamnati ba wanda zai tunanin cewa wannan abin fa Allah ya gama akwai wanda Allah zai ba wanda Allah zai ba din nan ko a zabe shi ko ya kwata da karfi ko ya juyin mulki ko ya menene ne kujera ce daya mutum ɗaya zai haukanta ba za ba taba zama haka haukanta guda biyu ba haka bane ba shi yasa a shari'ar musulunci in mutum ya zai kwace mulki da karfi aka ce maimako sai a yi mai sai a yi mai sai a bar masa a bar masa ɗin nan saboda al'umma ta zauna lafiya a tafiyar da al'amuran addinin musulunci to amma eh aka yi mai hajjaju a na hajjaju ba don haka ba ne wai kai ma ka sani ne ai a kankabi shi ka gani wai wanda ya bi shi ma ya aka gama balle wanda ya saba mishi to sai wannan sharaɗi na shida ya fita ciki tare da cewa wannan sharaɗi na shida na ɗauke da matsala mai matukan muhimmanci wa an tumina bil qadari khairihi wa sharri babu ɗan siyasa ba wanda ya yarda cewa wannan abu kaddara ce zan kwace da ƙarfi ko menene zai faru sa'an nan sai Allah madaukin sarki sai ce الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأن كلمة قنابي أمتي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنك إنا لله وإنا إليه راجعون لو كيك سامو الخير كيك كيك هو كيك منين منين سبب مي أولئك عليهم صلوات من ربهم Allah ne madaukakin sarki zai ma zai ma addu'a zai ma salati zai sa ma albarka ra'ayin salatu min rabbihim wa ulaika humul muhtaduna su ne waɗanda Allah ya shiryar da su wanda yake so shi yasa ba lalle bare ba dan Allah bai baka abin da kake so ba kace baya so ka ba lalle ne ba don ka samu abin da kake so kace kai yarjeje ne wajen Allah ko daya ko daya ba haka bane ba so da yawa Allah na hana ka abu kuma kai ya fi so so da yawa Allah zai baka abu kuma jarrabawa ce intikami ne an fahimta kowa Allah na tafiyar da shi ne yadda ya dace misali kana da ɗanka ɗan shekara biyu ko uku ko hudu kana matukan san shi sai kamu da zazzabi don tsananin soyayya shi ka ji ka sukari kwano dai ka ba shi shaka yi mishi wanka eh don tsananin kana son ɗan sai ka jika sukari kwano ɗaya ya sha kai mashi wanka da shi me za ka kawo ka ba shi mai ɗaci baya so kana tilasta shi saboda abin da ya fi mishi alkhairi ke na wannan lokaci kowa kai ma haka abin da ya fi maka alkhairi wajen Allah shi ne abin da ya fi maka alkhairi in ba haka ba aka ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat wa ula'ika humul muhtaduna abu guda uku Allah ya maka alkawari duk sa'an da masifa ta same ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ula'ika alaihim salawatun min rabbihim me suka rasa wa rahmatun da me kuma wa ula'ika humul muhtaduna wayannan abubuwa guda uku saboda rashin karfin aqidan alqada'u wal qadar ka rasa su kenan to yanzu ne ka faɗi yanzu ne kai hasara eh aka ce ba wai masifa ita ce wannan masifa masifa ita ce mutum ya fara cikin masifa kuma ya rasa lada shi ne masifa amma mutum ya fara masifa ta same shi kuma ya samu lada wajen Allah ya samu karbuwa wajen Allah to me ya rasa ka yi lissafin abin da aka wada ula'ika alaihim salawatun min rabbihim min man min rabbihim Allah ne zai yi da wa rahmatun da me da rahma wa ula'ika humul muhtaduna wa ula'ika bitawkid humul muhtaduna sune shiryayyu to me kake nema kujerar mulki yafi wayannan abubuwan ne kujerar da kake nema din tafi wayannan abubuwan ne ba tafi ba to amma saboda imanin bai samu saiti ba to shine sai mutum yazo ya fada cikin hasara Allah ya kiyaye babul al-mubashara lis-sa'im babin da yazo mubashara lis-sa'im mutum ya rungumi matarsa ko jikin shi ya gogi jikin matarsa a cikin azumi kuma da rana yana azumi tana azumi ko yana azumi ba ta azumi ko tana azumi ci ba azumi in dukkan su ba sa azumi wannan ai ba matsala ko ya dawo daga tahiya ko ta gama ta yi tsarki ba ta yi wanka ba tu ko ta yi tsarki rana ai ba azumi ranta lokacin da azumi waje ba bai waje ba akan ta ba wayannan matsaloli duka ba gida amma a tana lafiya yana lafiya tana azumi yana azumi zai iya runguman ta ko za ta iya runguman shi eh قال أخبرنا أبو عاصم عن هشام صاحب صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم والمباشرة هو الملامسة إذا ما أنا مباشرة أكون ملامسة ها؟ mecece mubashara ko mulamasa mulamasa kuma fa runguma duk banki kana yubashiru wa huwa sa'imun wannan hadisi mun karanta shi cikin bukhari mun karanta shi cikin komai a cikin bukhari lokacin da muke karantawa mun karanta zancen aini aka tambaye abdullahi dan umar an manta da wayannan maganganun duk sun tafi eh an dade an dade shi yasa sun tafi to aka ce yubashiru wa huwa sa'im menene azumi mutum ya bar ne شهوته شهوته الشهوة أعم من الجماع نعم نعم أي جماع يقولوا له كرشيك ما كمان ما وإن كان المقصود هو شهوته بدليل هذا الحديث تو أكا منذ الله يباشر وهو صائم صلى الله عليه وسلم to in mutum yana azumi sai rungumi jikin matarsa mai ke hukunci malikiya dama su ba ba a neman su a wannan matsalar za su kirkiro ma rigingimo da yawa za su haifar ma da rigingimo da yawa tun shekaru arba'in na ana karatu ake diploma ko digiri ko menene ya'a sun taso ya'in za ta aji sai ta kura akwati yaro kuma ya zo gashi nan kuma su yi suna zaune kusa da juna ko suna kallo ba ran da zai je aji ya dawo bai fitar da mazi ba kuma maliki ya fitar mazi wajen su yana me yana me yana karya azu to kenan wannan watan ba azumi ke eh da in ya kalle ta ya ji daɗi zai zubar da mazi in ya fitar da mazi kuma alwa azuminsa ya karye ke to fitar da maziyi yana karya azumi eh ya aka ji shiru yana bata azumi ana ramma ya sa kan shi kasa ba zai iya malikiya ta waye ba ba zai iya fito da maganar da ba zai samu goyon baya ba wajen al'umma to ya za a yi kenan sai aka ce a'a zance mafi inganci wajen malikiya ne suka ce fitar da mazina ba ta azumi in mazi ya fito maka azumin ka nan azumin ka bai lalace ba to lokacin suka ji suka samu in ba haka ba yaya sai yi duk sa'an da ya fito ya zo aji zai kalli ɗa zai ji daɗin kallonta kuma mazi zai fito kuma cikin azumi shikenan har watan azumi ya kare ba shi da azumin kenan sheran da bai je aji ba bai zama wahala ba bai zama wahala ba bai zama ya zama mashakka ko eh ko ta ina ne aka ce ba gani yake ta window ba zai gani ba ba laika ba zai gani ko ba zai gani ba zai gani قال أخبرنا أبو حاتم البصري روح بن أسلم قال حدثنا زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وفي رواية كان يباشرهن وهو صائم إيه؟ seme to seme ba yanzu muna maka muna yanzu mun karanta muka ce ma wani yazo ya karya azumin ma ba wanda ya sani yazo ya fada ba manzo Allah bai nuna mishi da zai magance ba ya fada masa ko bai fada musu ba haramun ne a yi aure gab da azumi akwai mai to she ku kafa doka matasa haramun ne su yi aure kenan ku eh ba abin da ba su yi sai daga baya suke zuwa suna fada gaskiya ya aure ai ba zance runguma ba ne yana saduwa suna saduwa ne su duka bin hankalin shi a tashi hankalin ta a tashi kuma su kaɗai ne a gida ya za su yi ya za su yi har azumin ya kare jima'i saduwa suke da juna gashi yaro saurayi shekara ashirin da biyu da biyar ita kuma ga ta nan sha takwas sha tara wai ya za a yi ai ƙarshen ƙarfi ke so kake a kafa doka a hana matasa yin aure kafin azumi eh ah waye zai kafa wannan doka shari'a ta kafa wannan doka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم